an tufar da idanuwan mu ainihin jan an toshe idanuwan mu bal ba haka wani hannu kaunan masu hore na mu mutane ne a kai masu hiri an yi hayyar ilaina zalika wannan shi ke ɗaimantarwa gare mu kada da alina fi sama'i burbujan hakika mun sanya tafarkai a cikin sararin sama a isna ashara ne goma sha biyu الحمل والثور والجوزاء والسعدان والقصب والسنبلة والميزان والأزرب والقوس والندي والدلو والهوت وهي منازل الكوكب السبعة السيارة wannan shi ne masaukin tamarari guda da masu tafiya a almarin shi mariyu wannan hula hamulu hamulu na gare shi wani akarabu da akarabu wa zuwarat ita ko zuwara wala har sauru sauru na gare ta wal mizan da mizan wa wadaridu akwai wadaridu wala hul jawza wa jawza na gare shi sumbulatu akwai sumbulatu wal qamar akwai qamar wala husdan sultanu na gare shi والشمس أكوي شمس ولا هل أسد أكوي أسد جريتا ولا مشتري أكوي مشتري ولا هو القوس قوسنا جريتا ولا هوت دووتو وزهل أكوي زهل ولا هو الجدل جدلنا جريتا ولا جدل وزيناها والقواكب الكواكب السمراويل الناظرين وحفظناها kuma mun kiyaye ta bai shuhu daga tamarari don kulle shaidani daga barin dukkan shaidani ya rajimin wanda yake jefar kai marjumin abin jefewa illa lakin face manistara kastam a wanda ya yi sata ji a ya haɗa ko ya kewaye shi ba ta ba wa shahabun sai wani garwa shi na jin shi mudinin mabayani kaukabun shine tamarari yuli'u da yake haskawa wa yahori kuhu kuma yana kona shi auya su kubu ko ya kafa shi auya hajjiru ko ya mautar da shi wal arba ita ko kasa madadana ha mun shimfiɗa ta basadana ha mun shimfiɗa ta wa alƙaina fi harawa siya kuma mun jefa duwatsu a cikin ta jibalan duwatsu lasar sawabitan waɗanda suke matabbata da Allah ta ta haraka da ahliha dan kada ita ta motsa da mutananta wa anbatana fiha kuma mun tsarar da ita min kulli shay'in daga dukkan komai mawzunin wanda yake abin an aunawa ma'lumin abin sani muqaddarin wanda yake abin kaddarawa وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لرتم له برازقين وجعلنا من سنيا معايش أبن توشي فيها أتكنتا يازو باليائي ديائي من السمار دقيقين إتاتي ولا هبوج لما سقايا وجعلنا لكم من سنيا غريكم من لستم له برازقين وأن بتزم أبدا أزرتاوا دوان نمبا من العجيب الجباري والدواب لدبوبي والأنعام لدبوب النعمة وإنما يرزقهم الله الله شيكين سيدا وأنن
وإن من شيء إلا عندنا كظائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن ما من زائدة ما من شيء باب ولا أبو illa inda na haza'inuhu ba ce taskokin shi suna nan gare mu mafati wa haza'inihi shine mabuɗin nan na taskokin shi kuma nunazzilu kuma ba mu zama muna tabbatar da wannan ba illa da kadarin ma'alumi sai da gwargwado wanda yake ajin sani aya ala hasabin misali gwargwadon samuwar gyara وأرسلنا ريها لواكها فأنزلنا من السماء ماء فألقيناكم وما أنتم له بقازنين وأرسلنا رياها ألا يتشمع يقود إفكا لواكها تنا بربر الجونا تلقه الصحابة تنا بربر الجرجر فيا متلق ما أن سيس كدر واشي جرجر فأنزلنا من سمكد ماء روى min sama'i daga sararin sama as-sahabi shine girgije fa azqayna kum Allah ya ce sai mun ka shayar da ku wa ma antum lahu bihazinina ku ba ku zama masu taskance shi ba gare taskancewa ba gare shi ai ne kan hazain hu bi aidikum taskokin ruwan ba a hannayen ku suke ba wa inna wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu alwarisun wa inna cewa mu na lana hannun nuhuyi Allah ya ce wallahi muke raya wani me kuma muke karɓar rabon da mun ka so mu karɓa gaba wani hannun warisuna ai mu ne masu gajewa albaquna mu ne masu wanzuwa in ji Allah na rusu jami ilhalaki muna gaje dukkan halitta ولقد علمنا المتقدمين منكم ولقد علمنا المتأخرين ولقد علمنا حقيقة من سن المستقدمين وأن سنت مغباتا منكم daga cikin ku ai man takaddama wanda ya gabata min al-halqi daga cikin halitta min ladun adama tun daga zamanin annabi adam wala kada alimna al-mustahirina kuma mun san waɗanda suke majinkirta al-mutaakhirina waɗanda za su yi jinkirin zuwa ila yawmin qiyamah zuwa rana al-qiyamah وإن ربك لهو لهشرهم إنه حكيم عليم waɗanda rabbaka sane dai ubangijinka huwa shi ne sarkin nan ya hashiro da yake tara halitta baki ɗai innahu cewa shi allah hakimun wani ne fi sun ihi a cikin aiki ne alimun kuma allah masani ne da halƙihi ga dukkan halittar shi ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون
wanda kada halakana da insana Allah ya ce hakika mun halarci mutum Adam shine annabi Adam min salsalin daga yanku ne yanku ya ji san wanda yake busashe yasu ma'ulahu salsalatun wanda ake jin wani kugi gare shi ai sautun wata murya da zuwa da kira in ya motsa biya madan a cikin yanku ne shine yanku a sowa da wanda yake baki masnun wanda yake ne canzawa mutagayire wanda yake ne canzawa والجنة وليجانا خلقناه من قبل من نير سموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من أماء مسنون والجنة هو إبليس أبا الجن شين أبا الجن أي وهو إبليس شين أبا إبليس halakanahu Allah ya ce mun halarci Iblis ne ko da tun gaba ne ai kabala halake Adam kafin a halarci annabi Adam aka yi Iblis an yi shi neman narin daga wuta samumin wanda ke mai tsananin zafi sai ya naro ita ce wuta la duhana laha wadda ba wani hayaki ga wuta tunfaz tana zarata tuna masami a cikin karan karami wadkur ka tuna iz qala rabbuka lil malaikati lokacin da Allah yake cewa malaiku inni khaliqun bashara ni ne halittar mutum nake min salsalin daga yanku min hama'in daga wani ƙasa masnunin wadda take mai canzawa fa iza فإذا سويته ونفقت, من ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين fa'iza sawaituhu idan na daidaita halittar shi ai a tamammatuhu na cika shi wani fahatu a jaraitu fihe min ruhi na busa mashi ruhi daga ruhi na fasara hayya ya zama rayaye wa ilafatin ruhi ilayi kaga dangantawa a rafa ruhi ga Allah ta sharifa wannan ɗaukaka ne da Adama ga shi annabi Adamu faka'u sai suka faɗi sajidina suna masu yin sujada lahu gare shi ai sujudu tahiyyatin sujada irin ta gaisuwa bil inhina da durƙusawa فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة في ملائكة سكر سجد كلهم دكان أجمعون واكيدا فيه تأكيدان أقول أرفع واجيو أنا ديتي كلهم كما يشي أجمعون إلا إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين إلا إبليس سيد إبليس هو أبو الجن شين أبو الجن كان بين الملائكة shi iblis ya kasance ya zauna ne tsakanin mala'iku a ba sai ya ce ba ya ma annabi adamu sujada ai yan tana aya kanu min an ya kuna maka sajidi ne zama tare da masu sujada ga annabi adamu ta'ala ta'ala قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce ya iblis ya kai la'anan ne malaka ma mana aka menene ya hana ka Allah laɗin nan za'idatu kari ne an ta kuna ta zama ma'asajirina tare da masu durkusawa su gaida annabi adamu ya hana ka kala قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من أماء مسنون kala lahu sai shi sai shaidan ya ce ma Allah ai lam akun li asjuda li bashari ni ban kasance mai yin sujada ba ga mutum ai layan bagili yace bai kamanta ba gare ni an asjuda in yi sujada li basharin ga wani mutum halakata hu da ka halarce shi min sansalin daga daga yanku ai min hamayen daga wata bakar kasa masnunun wadda take a ne canzawa ƙala قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين ƙala sai Allah ya ce ma Iblis fa harji minha to ka fito daga aljanna ai min aljannati daga gidan aljanna wakila wani ya ce a ka fito dai mana samawa ta daga cikin sammai bakwai fa innaka cewa kai shedan rajiman jefaffe ne madarudon abin korewa ne daga wani rahamar Allah wa inna alaikal la'anata kuma akwai kino Allah a kanka tun daga nan ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako aljaza'i ita ce ranar sakamako kala قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون kala da yake shedan ya cika taurin kai sai ya ce rabbi na ji kaki ne mun amma duk da haka ina roƙo ba an zarni Allah ka saurara mini ila yomi yau asbuna har zuwa ranar da za a tayar da mutane ma'ana har zuwa ranar tashin alƙiyama قال فإنك من المنظرين Kala sai Allah ya ce ma shaidan je kana ji fa'in naka min almunzarina kana cikin wannan da zau saurara musu ba ni kashe ka sai an busa tsawon tashin alƙiyama إلى يوم الوقت المعلوم ila yawmil waqati har zuwa rana na lokaci alama alumi shine rana wadda take abin sani waqatin nafaqatul ula shine lokacin busa kaho na farko kala قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين kala sai shaidan ya koma cewa da rabbi ya yadda ubangiji ubangijin shi sai ce bi ma agawaita wallahi tun da ka halakar da ni ai bi tsagewa ikali saboda hau- halakar da wannan da ka yi gare ni wal ba'u baɗi da ka ce bi ma agawaita ni ta zo da kasan dan rantsuwa ne wa jawabu jawabin rantsuwa shine shedan ya ce ma Allah la'uzayyananna lahum fil ardi ma'asiya wallahi zan kawata mu mutane su ta saba maka a bayan ƙasa wala ughwayannahum kuma wallahi sai na halakar da mutane ajma'i na baki daya illa إلا عبادك منهم المخلصين illa ibadaka sai dai bayan ka minhum daga cikin bayan suwa za su ƙetare sai ce al-mukhlisina shine masu tsalkake aikin su ayyana mu'minina shine mu'minai to su sun tafi karfi na قال هذا صراط علي مستقيم Allah ta'ala sai Allah ya ce haza siratun wannan tafarki ne mustaqima wanda yake na daidai alai ya gare ni wa huwa shine tafarkin inna ibadi ta ga bayi إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إن عبادي إن عبادي ليس inna لك ibadi yace bayi na ayyul mu'minina su mu'minan nan laysa laka alaihim sultan ai shedan baka da karfi akan mu'minai watan baka da wani karfi sun fi karfin ka illa lakin sai dai manitta ba'aka waɗanda suka zo suka bi ka yana da gawo cikin halakaki alkafirina su ne kafirai وإن جهنم لموئدهم أجمعين wa'anna jahannama ka ga ko ita wutar jahannama la maw'iduhum shine ma'alqawantar su ajma'i na baki daya ai man taba aka waɗanda suka bi ka ma aka tare da kai duk jahannama za ku لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود laha sab'atu abwabin ai ita wutan nan ta jahannama tana da kofofi bakwai adawatin tana da rufi bakwai da kullu babin minha kowane kofa daga cikin ta minhum gare su su kafirai juz'un suna da wani yanki da sibon rabo makasumuwan wanda yake ajan rabawa إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين yadda da matakina su ko masu jin tsoron Allah fi jannatin suna cikin aljannatai ai basaki na suna cikin gonakai wa oyunin da marmaro ta jarifiya da take gudana a cikin gonakan nan wa yuqalu lahum ana ce masu masu tsoron Allah udkhuluha ku shiga cikin aljanna bisalamin kuna masu gaisuwa da junanku ai salimina kuna masu kubuta min kulle mahufin daga barin dukkan ajin tsoro an wa asalamin ko ko ku shiga ne da gaisuwa ai sallemu sallemu yi ma junan ku gaisuwa gaisuwa wa kodolu ku shige gidan aljanna aminina kuna masu samun aminci min kulle faza'in daga barin duk abin da zai firgita ku نعم ونزعنا ما في صدورهم من جل إكوانا على سرر متقابلين wanda za ana mun tuɓe ma fi su durihim abin da ke cikin irin zansu min gillin na kwafe an yi irin shi ne gabar zuci nan sannan duk za a zama yan uwan juna halu wannan hali ne minhum daga cewa ka hum din nan ai ala surure suna bisa ga gadar daji mutaqabilina suna masu fuskanto juna halin wannan hali ne ailan kuma ai la yanzu ba alhum ila kafa ba alin wani bai ganin ƙeyar wani inda dukkan duba gaba ne da waran al'asirati saboda kewaya wannan na gadaidai gadaje kai bihin gare su إلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين la ya masu nasabwan wata wahala ba ta shafa ɗan aljanna fiha a gidan aljanna ta abun babu wahala cikin aljanna kuma hun min hajjin warajina kuma ba su zama masu fitowa daga gidan aljanna ba abada har abada نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم nabi ai habbir ya muhammadu ibadi ya rasulullahi ka ba bayina labari anni ni in ji allah ana gafuru ni ne mai yawan gafara da mu'minina ga waɗanda suka yi imani da ni arrahim kuma ni ne mai jin kai bihim ga su bayina na gwarai وأن عذابي هو العذاب الأليم wa anna azabi kaga azabar ga tau lil usati ga masu saba mini wal azab Allah ya ce wallahi azaba ce al'alimu mai raɗaɗi alamu walam wadda take ajin raɗaɗa ونبئهم عن ضيف إبراهيم wanda biyo ka ba su labari Allah fi Ibrahima ga bakin nan da Allah Ibrahima hum mala'ikatun kuma bakin nan mala'iku ne sun kai isna ashara su goma sha biyu au asharatun ko ko su goma au salasatun ko ko mutum uku a su uku ne minhum jibrilu to ko su nawa ne dai mala'ika jibrilu na cikin su نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال إنا منكم وجلون
yanzu da halu yayin da suka shiga su bakin nan alaihi zuwa ga annabi ibrahima kalu sai suka ce salaman aminci ya tabbata ai haza lafza sun faɗi wannan lafazi na sallama kala ibrahim annabi ibrahim sai ya ce lamma arala alaihi mulkulu lokacin da ya bijiro masa da abinci balam ya kulu sai ba su karbi abincin sun kaci ba yadda minkum wajiluna sai ce mu dai muna masu jin tsoron ku ai haɗe kuna masu tsoro muke gare ku kalu قالوا لا توجلي إنا نبشرك بغلام عليم kalu sai su bakin nan suka gaya wa annabi ibrahim suka ce la tujak tahab annabi ibrahim kada ka ji tsoro inna mu dinnan da kan gani rusulu rabbika manzanni ne na ubangijinka ai dan bamu ci abincin ka ba kada abin ya baka tsoro nubashshiruka mun zo ne mu yi maka bushara bi gulani da wani yaro da Allah zai baka alimin kuma yaron masani fi ilimin kasirin yana da karatu mai yawa huwa ishaqa shine annabi ishaqa kama zikira kamar yadda aka ba da labarin isa yuhudan a cikin suratul hud qala قال أبشرتموني على من على من على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانعين kala sai annabi ibrahima ya ce ma bakin nan na mala'iku a bashartu muni bil waladi ku yanzu za ku ce ku yi mini bishara da zan samu ɗa ala an masa niyyar kifaru bayan na riga na tsufa na yi shekara ɗari ba ɗaya halin wannan hali ne ai ma masu yi iya ya za a ce in samu ɗa ina tsoho fadima saboda ne ai fa da ai shay'in tubashirun da menene kuke yi mini bishara istifhamu ta ajiyar wannan tambaya ce ta mamaki ƙalu sai suka ce basharna ka mana ya maka bishara da قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين mana ya maka bishara bil haqqi da gaskiya bis sidqi da gaskiya bala ta kon annabi ibrahim kada ta kasance min al qaniina cikin masu yanke kauna ala ayatina masu yanke kauna daga rahamar Allah نعم.
Ƙala.
قال ومن يقنط من رحمته من رحمة ربه إلا الضالون Kala sai annabi Ibrahim ya ce wa bakin nan, waman aila ya kanadu ba mai yanke kauna ya zo yi da kasarin nuni a ce ya kane wa kariya ko a ce ya kanadu. Mai rahamata rabbi ba mai yanke kauna daga rahamar Ubangiji ne illa wallon sai wani suka batattu.
Ka- Kafiru ne kafin rai.
Na'am.
Kala.
قال فما كتبكم أيها المرسلون Kala sai ya ce fa ma faɗa mukum mene ne lamarin ku an sha'anukum wani sha'ani kuke tafi da shi ne ayyuha wa nuna ya ku waɗannan ƴan sako na ubangiji نعم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين kalu sai suka ce mu annabi ibrahim inna ne dinnan ursulna an aike mu ila qaumin zuwa ga mutane mujrimi waɗanda suke fajirai kafirin su ne kafirai Illa ala lu- ne mutanen annabi ludu an aike mu ne gare su la ilakihim don mu halakar da su إلا آل لوط إنا منجوهم أجمعين illa ala lodin sai dai jama'ar gidan annabi lodin inna cewa mu lamuna juhum wallahi za mu tserar da su ajma'i na baki daya su da imanihim saboda sun yi imani da mu in ji Allah amma illa ma إلا امرأته قدرنا م- إن إلا امرأته قدرنا إنها ل- إنها لمن الغابرين illa mar'atuhu amma ba za mu tserar da matar annabi lodin ba kaddarna mun kaddara da ikon mu in ji Allah inna ha tun azal ita matar annabi lulu lamin algadiri na tana cikin waɗan suke halakakku albaƙina tana cikin masu wanzuwa fil azabi a cikin azabar Allah da ha saboda ga ta matar annabi amma tana munafintar annabi shi sa aka ce za ta tabbata cikin kafirci فلما جاء لوط المرسلون Na'am.
قال إنكم قوم منكرون falamma ja a alalu in mursaluna yayin da manzannin nan suka zo ma jama'ar annabi lutu ai lutan suka zo dan annabi lutu qala lahum sai suka ce da su innakum cewa ku kaumun mutane ne mun karuna wanda kuke muna ɗan karin la a'rifu ko mu ba mu san ku ba qalu قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون Kalu sai suka ce ba ba haka lamarin yake ba ji ina ka mu mun zo maka ne da ma kanu da abin da suka zamo aika maka su mutanen ka yan taruna suna kokonto fiye a cikin wannan lamari ai shukuna suna kokonto wal azabu shine suna kokonton zuwa azaba to ga ta nan tafi وآتيناك بالحق وإنا لصادقون
ka mu ko mun zo maka ne bil haqqi da gaskiya wa inna cewa mu tabbas da sadiquna wallahi masu gaskiya muke fi kaulina a cikin maganar da mun ka taho ma da ita فأسر بعالك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
fa asari suka ce annabi lubu tafi bi ahlika tare da jama'ar gidanka da ke ɗin minan laili ka tafi cikin wani yanki na dare wata biya a dabarawo kuma ka bi bayansu in sun yi gaba ka bi su in shi ka tafi halfahun a bayansu wala ya tafi minkum ahadun kada wani ɗaya daga cikin ku ya waigo in kun kama tafiya ya Allah ya ra azima ma yanzu ladihim saboda kada ya ga girman musibar da za ta sauka ga maƙiyanka kai annabi lulu wablu ku tafi har su tumaruna inda aka umarci ku da ku tafi ina ne za ku huwa sham duk ku buɗe ku tafi kama zuwa ƙasar sham wannan laina وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبين wakalaina Allah ya ce mun zartar da hukunci bi ma'ana auhayna mun yi wahayi ilaihi zuwa gare shi zalikal amra mun yi shi wahayin wannan lamari wa huwa shine lamarin anna dajira ha wala'i kaga baya yakin waɗannan makaɗuwan wanda yake abin yankewa ne musu biyina za su wayi gari suna masu yankakken baya halin wannan hali ne ayyukin mu istisaluhum za a cika tumbuke su fissa bahi lokacin safiya don Allah zai halakar da su وجاء أهل المدينة يستبشرون wajen adadin madinati ya zai kema mutanen wannan birni ai madinata sazume shine birnin sazunu ko sadumu kuwa kawo lodin su ne mutanen annabi lodin da ma'ubiru yayin da aka ba su labari annafi baitu lodin mordan a cikin gidan annabi lodin akwai wasu majiya ƙarfi lisanan kuma kyawawa kuma mala'iku su ne mala'iku yastabshiruna suna masu yin bishara halin wannan hali ne ɗama'an suna ɗammani fi fi'in rufayin shatibin wai cewa su mutanen annabi lutu tun da an yi baki majiya ƙarfi to za su yi luwaɗi tare da su kara قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
kala lulu sai annabi lulu ya ce inna haula ilaifi kun ga waɗannan majiya ƙarfin da suka zo kyawa wannan baki na ne to fala ta fala wuni don Allah abin da kuke na luwaɗi kada ku kunyata ni a ce na yi baki ku nemi ku yi luwaɗi da su kada ku yi mini haka نعم Wattaqullaha.
واتقوا الله ولا تخزون wattaqullaha don Allah ku ji tsoron Allah wala tuhzuni kada ku kunyata ni bi kasbikum iyyahum ku ce wai ku nufi bakin nan bi ilal fahishati bihim ku ce za ku yi luwadi da su kada ku yi haka nan ku ji tsoron Allah qalu قالوا أولم ننهك عن العالمين qalu sai mutanen annabi Nuhu saboda rashin mutunci sai suka ce mashi awalam na na haka an alamina wai ba mu hana ka sauke baki ba an irafa tayan ba mu hana ka ka sauke baki ba qala قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين Ala sai shi annabi Nuhu yamma ya masa da jawabi ya ce ha'ula ibanati ‘yan saduwa kuke so ku zo ga ‘ya'yana mata nan kuma nan kuntun fa'ili na mato reduna in kuna son ku aikata abin da kuka yi nufi min kala shahawati shine biyan bukatar ku na sha'awar da ta zo muku kuka zo wuju wannan to ku zo ina da ‘ya'ya mata duk an aura muku ta'ala ta'ala لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون la'amurka yana rantsuwa da rayuwarka ya rasulullahi labun wannan zance ne lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ai waha ya cika Allah ya ce na rantsi da rayuwarka annabi innahum kaga waɗancan mutane da fi sakaratihim ya amahuna wallahi suna kai komo cikin mayansu na rashin hankali da tunani rattaduna suna kaiwa da komowa fa ahadatu فأخذتهم الصيحة مشركين fa ahadatuhum as-sayhatu wannan tsawar ta azaba da aka ce za ta same su sai ta saukan masu ai sayhatu jibrila shine tsawan nan na jibrila mushrikina lokacin hudowar rana ai waqtu shuruqi shamsu lokacin hudowar rana وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وجعلنا عاليها sai muka sanya saman ta ai ƙwarahun saman alƙarya su sahilaha aka mai da ita ƙasa wata aka mai da ƙafafu sama aka mai da kai ƙasa da an rafa a hajji jibrilu ila sama'i mala'ika jibrilu ya ɗauki sarar ƙasar ya yi sararin sama da ita wa a sakaɗa ha ya kayar da ita ƙasar tasu gaba ɗai makalubatun wadda take abin juyarwa ilal arni zuwa bayan ƙasa wa amtarna alaihim hijaratan mun yi musu ruwan duwatsu min sijilin na sijil shi ko sirjiri din nan tsinin aka ce wani yanku ne ɗubiha da aka dafa shi bin nari da wutar jahannama inna fi zalika إن في ذلك لآيات للمتوسمين inna fi zalika al-mazkuri kaga cikin wannan abu da muka ambata la ayati wallahi akwai ayoyi da lalatin akwai dalilai ala wahdaniyatihi ta'ala bisa da kadaituwar Allah madaukakin sarki lil mutawassimina ga masu nika duba ayyul nazirina ga masu dubawa al mutawassimina waɗanda suke masu lura وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين wa inna cewa ita ai kwara kawai mai lu'in alƙaryar nan ta mutanen annabi ludu na bisa birin wallahi tana bisa ga tafarki mutumin wanda yake na daidai da liki ƙwarashin shine hanyar da ƙwarai shawa suke bi su tafi ila shami zuwa ƙasar sham A- lam tan da ris ai hanyar ba ta shafe ba har yanzu afala ta a ta duru biyan shin ba za ku lura da abin da ya samu waɗancan jama'a na annabi ludu ba inna fi zalika wani dai a cikin wannan bayani na ayatan akwai aya na ibratan akwai abin lura da mu'mini na ga waɗanda suka yi imani da Allah وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين wa in in nan muhaffafatun abin sauƙaƙawa ce wa inna ne sai aka ce wa in ai innahu cewa shi kana ashabul aikati ma'abuta rukuki sun kasance hiya gairatu shagarin shine rukukin nan na itace ke qurbi madayana can kusa da ƙasan madayana wa hum qawmu shu'aibin su ne mutanen annabi shu'aibu su ake ce ma ashabul aikati Kyau.
na zalimina su ma akwai azzalumai cikin su Hmm.
bisa ka zibihin shu'aiban saboda su ma sun karyata annabcin annabi shu'aibu fantaqamna فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين fantaqamna mun saukar da azaba minhum daga cikin su bi an ahlakanahum mun halakar da mutanen annabi shu'aibu shi ma bi shiddatil hari su sai Allah ya sauka masa da tsananin zafi shine halaka su Hmm.
wa'annahuma cewa su ai qura qauma ludin alƙarya nan ta mutanen annabi ludu wal aikata da mutanen annabi shu'aibu na bi imamin suna bisa da tafarki ɗariƙin tafarki mubinin wanda yake mabayyani walihin wanda yake tsakar sarari a fala ta atabiru na biyan shin ba za ku lura da abin da ya samu jama'a annabi ludu ba da annabi shu'aibu ya ahla makata ya ku mutanen maka ku lura da abin da ya same su kada ya same ku Wala- ولقد كذب أصحاب الهجر المرسلين na'am.
وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين wala kada ka zama a sahabil hijiri ma'abuta hijir su ma sun karyata aiwa din shi hijir din nan wani fazazzabo ne bayyana da madina ta tsakanin garin madina wa shami da ƙasar sham ko samud su ne samudawa al-mursalina su ma sun karyata manzannin su bita kazirihim salihan su ma da suka zo suka ce annabi salihu ƙarya yake Allah bai aiko shi ba da annahu takzibul li baqir rusuli inda duk aka ƙaryata annabi guda to an ƙaryata dukkan annabawa ne istirakiyam saboda tasu annabawan nan sun yi tarayya filin ji da duk tauhidi dukkan su sun zo da kalmar shahada ne wa atayna hum ayatina mun ba su ayoyinmu filnaƙata a cikin taguwa fakanu sun kasance mu ƙorami na suna masu bijirewa an ha gabarinta la ya tafakkaruna ba su yin tunani fiha a cikin ayan nan da muka ba su na taguwa fakanu وكانوا ينهتون من الجبال بيوتا آمنين wakanu sun kasance yanhitu na buyutan suna tsago wasu ɗakuna minal jibali daga cikin duwatsu aminina suna amintattu fa akhazatuhum as-sayhatu فأخذتهم السيئات مصبين فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون Asayatu a wannan ahazatuhum ta rike su musu bihi na lokacin safiya ai lokacin sabahi shine lokacin safiya amma a gane ai da fa anahumul azaba ai abin ba mai tunkuɗe musu azaba ga makanu abin da suka kasance ya kasibuna suna aikatawa min bina'il rusuni shine wasu gina katanga ta da wutar ta cin masu jam'il amwali da kuma tara dukiya ma halakana وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فصفه صفح الجميل ولقد لك وما هلكنا السماوات Allah ya ce ba mu halarci sammai bakwai ba wala Allah da ƙasai bakwai kuma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai illa face bil haqqi mun halarci su ne da gaskiya ba dan wasa ba inna sa'ata shi ko tashin alkiyama la atiyatun Allah ya rantsi da zatin shi ce wallahi yana nan tafi la mahalata ba makawa za a yi tashin alkiyama fa yujaza kullu ahadin za a saka ma kowane mutum ɗai da amalihi da irin aikin da ya yi nan duniya fasfaha ya muhammadu an kaunuka ya rasulullahi ka kawo da kai ga bayan mutanenka sabaha da jami da kawo da kai wanda yake mai kyau a are kawo da kanka an gare su da iralan kawo da kai la jaz'a wanda babu gajiyawa shi ya ciki ne ma'aza wannan hukunci da aka ce ya kawo da kai din mansuwa an shafe wannan hukuncin da ayatul saibi da ayatul kobi an ka ce duk wanda ya yi masa rashi inna rabbaka إن ربك هو القذاق العليم inna rabbaka na dai ubangijin ka annabi huwa al-hallaqu shine mahalicci da kulli shay'in da dukkan komi al-alim Allah kuma shine masani da kulli shay'in ga dukkan komi ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
ولقد آتيناك سبعا Allah ya ce hakika mun baka bakwai min al-masani daga abin biyantawa shine Fatiha Ala sallallahu alaihi wa sallama shi ne tsira da aminci ya ce abin da ake nufi da saboda masani biyar fatiha ce ita ce fatiha don koyaushe za a yi sallah ba a sallah yan ba fatiha wanda ba ta yi ba rawahu shahari buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da annaha dan cewa ita fatiha tusanna ana bibiya ta fi kulle raka'atin a kowace raka'a sai an karanta fata wal qur'ani kuma mun ba ka al qur'ani al azimi wanda yake mai girma لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وخفض جناك للمؤمنين
la tamuddanna aynayka
نعم.
kada ka kau da idanuwarka ko ka miƙa idanuwarka ilama mata'ana bihi a zuwa dan ga abin da muka ji yadda kai daɗi da shi na dangogi a sinafan shi ne dangogin nema minhum daga cikinsu wala ta hazan annabi kada ka yi da shiga damuwa alayyam akan abin da yake faruwa gare su illa mun yi umenu in ba su yi imani da kai da alkur'ani ba su kafiran ƙwarai shawa to kada abin ya dame ka wa akil jana haka kai dai ka sassautar da fifikan ka allin jane baka ka sassauta sashen jikinka da mu'amini na ga waɗanda suka yi imani da kai wa qul وقل إني أنا نذير مبين kada ka damu da kafircin su kulce ne da su inni anan naziru ni dai mai gargadi nake dan azabin lahi ku yi kokari ku rabu da azabar Allah an yi wa nazala alaikum kada Allah ya saukar da azabar gare ku almudin wanda yake mabayyani albayyin yan zari ni mai bayyanar da gargadi nake akan abin tsoron Allah a bar saba mai كما أنزلنا على المقتسمين kama an zalanar azaba kamar yadda muka saukar da azaban nan alala makwata su nina ga waɗanda suke rantsuwa suna rarrabewa al yahudu su ne yahudu wanda sara nasara الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين allazina su ne waɗannan ja'alul qur'ana da suke sanya alqur'ani ay kutubuhum suna sanya littafansu ala munazzalata alaihim wannan da Allah ya saukar musu shine a taura da injila yallina suna masu rarrabewa a jaza'an suna mata yanki yanki haisu amanu bi ba'alin bigen da suka ce sun imani da wani sashi wa kafaru bi ba'al kuma sun mutunci mu wani sashi wakila aka ce almaradu biyan abin nufi da su dai allazina su ne waɗannan ƙeƙeta samu da suka rarrabe ɗurka makata hanyoyin nan na makka da su dunan nasa suna tsare mutane alal islami wai kada su shiga addinin musulunci وقال بعضهم wani sashe kuma ya ce kin qur'ani game da alqur'anin da aka saukan mu manzon Allah suka ce shi qur'anin sihir ai sihiri ne wa ba'aluhum wani sashin suka ce kihanatu qur'ani ko kansi ne wa ba'aluhum wani sashin kuma suka ce shi'irun alqur'ani waka ne ko fa warabbika na rantse da ubangijinka da nas'alannahum ajma'ina wallahi za mu tambaye su baki ɗaya da masu cewa sihiri ko bukanci ko waka su'ala tawbiyan tambaya ne irin na zargi amma ka عما كانوا يعملون فاصدع بما تمع وأعرض عن المشركين amma kanu da abin da suka kasance ya amalu da suna aikatawa fasada'a ka bayyana ya muhammadu ya annabi muhammadu jama'atu umar ka bayyana da abin da aka umarce ka da bayyanawa ai har ka bayyana bihi da shi wa amulihi kuma ka zamce akan bayyanawa wa aril annabi ka da kanka an da mushriki na akan mushrikai haza wannan hukunci shi ma ya zo kabala da amr bil jihadi gabanin ayi umarni da aka ta ayyaki inna ka إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون
inna mu in ji Allah kafai naka Allah ya ce mu mun isan maka annabi almustahziqina duk wanda za za su yi izgili bika da kai to ban mu da su bi halaki na kullum minhum Allah ya ce duk makiyanka sai mun halaka su da afatin za mu saukan musu da wani aibi da zai halakar da su wa huwa wali duk da mugira ta shine wali da dan mugira wal asib da wa'il da asa dan wa'il wa badayyin da kaisan da adin da dan kaisu wala aswadu min da mudallib da aswadu dan mudallabi wala aswadu min abdi ya gusa da aswadu dan abdi ya gusa allazina sune wadannan yaz'aluna ilahan ahara ma'allahi suke hada Allah da wajen Allah sifatu wannan sifa ne wakila aka ce wuce da fara zance ne awal talammu ne yi ko ko saboda tattara wa shi da ma'anar shar da ma'anar nan ta sharadi da halatta da fa'u sai fa'i ta shiga fi habari a cikin labari ne wa huwa shine inda fa'in ta shiga maimakon a ce saufa ya alamu na sai aka ce fa saufa ai da sannu a hankali ya alamu na ƙaƙi wata gayan za su san ƙarshen al'amarinsu wala kada na alamu ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين walakar wannan ta zo litta hakiki don tabbatarwa tabbas na alamu Allah ya ce mun san annaka ya ne kusa da ruka ai kirjinka na shiga damuwa wayan kana baci annabi bima ya kuni daga abin da kafirantan suke faɗi min al-istihza'i na isgilanci da suke maka wata tazibi da ƙaryata ka da suke yi tasabbihi sai tasbihi mulka bisan ka zama mai cuɗanya bi hamdi rabbika da godiyar ubangijinka ai qol annabi zai ke ta cewa subhanallahi wa bihamdihi Allah aka ce shi ya bashi wannan shine annabi ya ce duk wanda zai ce subhanallahi wa bihamdihi su dari a wuni to Allah ya gafarta mishi abin da yayi da wanda zai yi daga nan har shekara 70 wa qul kuma ka zo yana sajidina da ka zama cikin masu kula da yin sallah وعبد ربك حتى يأتيك اليقين wa abudu rabbaka annabi zai ce ta bauta mu ubangijin ka rabu da munafikai da kafiran makka ta ya ce ka da yake zai kai ta bauta mu Allah har mutuwa ta zo maka Allah mautu shine mutuwa
salati goma saboda annabi Allahumma sharafa da izaja a kowace da sunan nan farko wannan kafa bakwai daga shirin da ta halarci da kuma yadda ta tabbatar da kuma وقال قل هو الله فقا أخرج كنا زوا بنام هو يدكيان قوم كنك لبعيد مجدين لكيا ألا بقى وقام بقى جنبه وقال قل هو الله وقا أخرج سمينا زوا الحديث الثالث ويجي الله قال مش لا mubarak wa Allah wa baba kuka da bisani Allah mu da tsara ta rayuwar ta samu wani Allah ya saka kin mu ba wahala Allah ka zama shi mu lafiya Allah ka muna kira da'ima Allah ka fara mu karatun mu namu albarka abinda malam ya faɗa mana ubangiji Allah ya samu gane idan mun ka gane ubangiji Allah ya samu aiki da shi domin alkur'ani Allah ya saka mai da alhairi ka saka mu almajirawa da alhairi Allah ka isa mana kan abin da ba mu da ido bayan Allah cikin wannan azumi da muka shigo ubangiji Allah ka ba mu ladan azumi ka dauke mana hasara cikin ne da mai alqur'ani yadda mu haka shigo wace lafiya ubangiji Allah gwada mana karshe ne lafiya bayan ka za ka tsawaitawa ciki ne ubangiji Allah ya sa mana cikin Allah ka isa mana kan abin da ba mu da iko اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا وأجلنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف المعاد اللهم ما قدرتني من خير فشرعت فيك بتوفيقك وتيسيرك فتمكني بإحسان وجه كله وأثوابها وأتقاها فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير اللهم ما قدرت لي من شيء فتحذروني منه فكرهه أمي يا حي يا قيوم يا من قامت السماوات والأرض كلها يا من قمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليك ترجعون سبحان الله قادر قاهر قيوم عزيز جبار حي قيوم بلا متين ولا ذكير برحمتك أستغيث اللهم هذا الدعاء ومنك إجابته وهذا الجهل مني وإليك تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله طيبين طاهرين وسلما تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل فاتحة ثلاث الفاتحة بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله